أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan yini na juma'a daren asabar a cikin wannan littafi mai albarka riyadu salihin min kalamin sayyidin mursalin nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadi wa istanna bi sunnati ila middin kama mance yau muna 24 ga watan rajab hijirar manzala sallallahu alaihi wasallama na da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ishirin da biyar ga watan biyu miladiya na da dubu biyu da ishirin da biyu sati da ya gabata mun fara karanta babi babu fadli da'afatil muslimina wal fuqara'i wal khamilina babi wanda yake bayanin falala ta raunanan musulmi musulmi masu rauni da talakawan musulmi da wanda ba su da ƙarhi na jiki ko na hankali ko na kuɗi. Mun karanci hadisi guda biyu, hadisin Haritha bin Wahab radiyallahu anhu sai hadisin Abul Abbas Sahal bin Sa'ad Sa'idi. Kina hadisi guda muka karanta cikin wannan babi, za mu tashi akan hadisi na biyu. hadisi mai lamba 257 hadisi na biyu a cikin wannan babu قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga abil abbas alkuniyar shi ce sunan shi sahal bin sa'ad sa'idi sahal dan sa'ad sa'idi radiyallahu anhu wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ƙala ya ce mara rajulun ala nabi sallallahu alaihi wasallama fa ƙala li rajulun indahu jalis wani mutum ya huce wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya cewa wani mutum wani sahabi wanda yake zaune da shi ma ra'ayuka fi hada menene ra'ayinka ga wannan mutum zala sallallahu alaihi wasallama iya neman ya bashi ra'ayin shi abinda ya sani game da matsayin wannan mutum faqala sai ce rajulun min ashrafin nas mutum ne wanda yake daga cikin manya-manyan mutane ashraf wanda su suke hadi aji masu matsayi a cikin al'umma ko matsayi na mulki ko matsayi na dangane ko matsayi na ilimi da abin da ya kama da haka قال هذا والله حري إن خطب أن ينكح wannan mutum ne wanda ya cancanci idan ya nemi aure a aura mashi duk inda ya je ce iya san yawwanci yawwana da gudu za a karba mashi wa in shafa'a an yushaffa idan ya nemi ceto a bashi wannan ceton fasakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyale bai ce mai komi ba thumma marra rajulun akhar sannan wani sahabi ya wuce daban fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa wanda yake zamna wurin shi ma ra'ayuka fi hadha menene ra'ayinka a cikin wannan game da wannan mutum faƙala sai wannan sahabi ya ce ya rasulallah ce ya maza Allah sallallahu alaihi wasallam domin ladabi na sahabban maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa kama sunan shi da za su kiraye shi da abin da Allah madaukaki ke yawan kiran shi manzo sallallahu alaihi wasallam ko annabi ce ya rasulullah hadha rajulun min fuqara'il muslimin wannan mutum ne na daga cikin talakawan musulmi bai da komi hadha hariyun wannan ya cancanci in khataba Allah yunka in ya nemi aure ba za a aura mishi saboda bai da komi kamar wannan zamani idan baka da dala ba a sauraron ka don kana da dala ko ɗiyarwa ce ce ka aure domin yanzu dukiya ta zama ita ce mai matsayi ba wai asali ko dangane ake dubawa ba ba wai addini ake dubawa ba ba mutunci ake dubawa ba a'a a yanzu zamanin yanzu mutunci babban matsayi shine dukiya shine yace mutum ne wanda idan ya nemi aure saboda talaucin shi ba za a karba mashi ba da wannan annabi wa in shafa'a Allah ya shafa'a idan kuma ya nemi ceto wani ya nemi ceton wani ba za a bashi ceton wannan ba saboda baya da matsayi wa in qala la yusma li qawli idan ya faɗi wata magana ko sauraron ta ba a yi ba a saurara mashi saboda baya da komai talaka ne وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi ce hadha khairun min mil'il ardi mithla hadha wannan shine wanda ya zamanto yahi alkhairi cikamakin ƙasa da wancan wanda ya na farkon wancan na ya zamanto shine mafi alkhairi a cika ƙasa duniya da wannan ya yi cikamakin duniya da wancan wanda idan ya nemi aure za a aurata mashi idan ya nemi wani abu za a bashi idan ya nemi ceto za a bashi ceto muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi domin Allah madaukaki ba wai jiki yake kallo ba ba dukiya yake kallo ba ba mulki yake kallo ba ba kama yake kallo ba iya kallon abin da yake cikin zuciya ne idan zuciya ta nagartu ta kyautatu ta koma ga Allah maɗaukaki ta bi umarnin Allah ta ambaci Allah shikenan ita take da matsayi wajen Allah maɗaukaki shi yasa ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa ila wala ila suwarikum wa inna ma yanzuru ila ma fi qulubikum aw ila qulubikum aw kama qala sallallahu alaihi wasallam Allah madaukake bayya kallan tufakku ya ga jikin ku kiba ku kora ba bayya ganin kamar ku domin shi ya halitta shi in arziki ne shi shi ya bada shi halitta shi yayi ta mulki shi ya bada ilimi shi ya bada dan ba wannan ba abin da yake cikin zuciya Allah yake kallo shi yasa ya zamanto wannan wanda ake ganin ba kowa ba wajen Allah ya yi wanda ake ganin wani abu ne saboda duke da yake da ko mulkin da yake da inda ya zuciya waccan ta kyautatu ta ingantu to Allah maɗaukaki wannan yake kallo Allah maɗaukaki na cewa inna akramakum indallahi atqakum al'amarin wajen tsoron Allah ne girma wajen Allah maɗaukaki da matsayi ga wanda yake jin tsoron shi ne وعن ابي هريره رضي الله عنه ان سمونا حديث daga ابو هريره wanda yadda Allah ta kara tabbata gare shi kala an an an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nam qawluhu حري نعم قوله حري بفتح الحاء وكسر الراء ضبط ده حرفي كنا كنا حري فدشي ديتي حري بفتح الحاء او حاء فتحه وكسر الراء حري أو راء كسرة وتشديد الياء كما يا أما تكره أما تشدد أي حقيق يا تنشنشي وقوله شفع بفتح الفاء بشفي أبا شفع نعم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنسى من حديث أبو سعيد الخدري وليدع الله تكار تبتا قريش an nabi sallallahu alaihi wa sallama daga annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi college احتجبت النار احتجبت النار الجنة والنار احتجت عفوا احتجت الجنة والنار احتجت احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة في الضعفاء الناس ومساكنهم فقد الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها wuta da aljanna da wuta suka yi jayayya kowa ya kawo hujjashi akan wane ne yahi faqalatin naru wuta tace fiyal jabbaruna wal mutakabbirun a ciki na ke da aljabbaruna masu jiji da kai da taurin kai wal mutakabbiruna masu girman kai وقالت الجنة aljanna kuma ta ce ni kuma fiye du'afa'un nas a cikina ne ke da raunanan mutane masu rauni wanda ba su da komi wa masakinuhum masakinuhum da wanda suka zamanto miskinai ne bambancin masakin da masakin masakin mazauni masakin kuma raunana talakawa miskinai faƙad Allah bainahuma kuma wannan al'amari ne na gaibi ka ce ba yaya aka yi wuta ta yi ta suka yi jayayya da aljanna amurin gaibi faƙad Allah bainahuma Allah madaukaki sai yi hukumci tsakaninsu ya ce innakil jannatu rahmati ke aljanna ke rahmata ce arhamu biki man asha' ina rahamta wanda na so da ke in sa shi cikinki da rahamata wa innakin naru azabi ke kuma wuta azaba ta ce wa azubu biki man asha ina azabtar da wanda na so da ke wali kilai kuma alayya mil'uha kuma kowanne daga cikinku na dau alƙawalin cika shi Allah madaukaki ya dawo alƙawalin sai ya cika aljanna haka Allah madaukaki ya dauki alƙawalin sai ya cika wuta kuma babu wani mahaluki mai rai mutum da aljani face sai iya da kowanne iya da matsayi mazamni a aljanna da wuta idan dan aljanna ya shiga aljanna ya bar gidan shi wanda 'yan wuta za su gada mun gane ko idan ɗan wuta ya shiga wuta ya bar wurin shi da wanda 'yan aljanna za su gada nan kowanne tsakanin wuta da aljanna Allah madaukaki ya muyi alƙawalin sai ya cika su wa na abi huraira radiyallahu anhu kenan nan abinda gabar da za ta mu rike anan kan cewa Allah ya ce aljanna ta kawo hujja da cewa miskinai da raunana su ne ‘yan gidanta. Wa na bi hurera radiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam a kala, an samu na hadisi daga abu hurera, Abdurrahman bin Sakhar mafi rinjaye maganganu, wanda ya ta'ala ta kara tabbata a gare shi daga manzan Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi college. Innahu la ya'tiya ar-rajul السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة متفق عليه للي تبت زيزو ونمتن زيزو السمين متن وندي يكي دا كبا العظيم مي جرما يوم القيامة رانا القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة bai kai nauyin hukukin sauro ba gobe kiyama saboda bai zo da komi ba na abin da zai nauye yadda suke ne shi kuma lahira gobe kiyama al'amarin ba zancen zuwa da girman jiki ba ne ba kora ba a'a na zuwa da kyawawan ayyuka abinda mutum ya girba a nan duniya wanda za su nauyi yadda ma'aunan shi shi ne abin lura ba al'amari ba ne na kokowa mutafakun alaihi wani hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi kuma adatan idan ka ga girma ba ka samun shi a talaka sai mawadaci ko inda bai samu talaka ina ya samu abincin da zai ci baranta da ya tara kiba wa anhu anna imra'atan sawda'a kanat taqummu al-masjida aw shaban hallo an samu wannan hadisi daga Abu Huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa wata mace baka ta kasance tana tsabtatar da masallaci tana share masallaci aw shaban ko kuma wani saurayi fa faqadaha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasa wannan mace bai ya ganin ta aw faqadahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasa wannan matashi fasa'ala anha an au anhu shakku ne daga rawi sai manzala sallallahu alaihi wasallama ya tambayi wannan mace ina wannan mace banna ganin ta ko ina wannan saurayi banna ganin shi faqalu mata ko matat sai sahabbai radiyallahu anhum suka ce manzala sallallahu alaihi wasallama ai wannan saurayi ya mutu ko kuma ta mutu Kala afala kuntum azantumuni dan me ku gaya min ba kuka halar kuka sanar da ni fa ka annahum sagharu amraha kai ka ce sahabbai sun karantar da matsayinta domin wancan in ta mutu har sai mun je mun gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ga kamar ma abin ba wai ba mace bace wadda take da wani matsayi baranta da ha sai da manya kasan galiban manya sun yi halartar mutuwar da mutumin da aka san wane ne ko au amrahu ko kuma al'amarin wannan matashi faqala dulluni ala qabrihi ku nuna min kabarin shi fadulluhu fa salla alai suka nuna manzala sallallahu alaihi wasallama kabarin wannan yaro matashi ko yaro ko kabarinta yayi sallah ya mishi sallah ne ne ma mai gafara kala wata ruwaya ta zo cewa matan nan ko saurayin nan ne ya mutu sun ya mutu da dare a lokacin da suka yi kyamar su je su tada manzala sallallahu alaihi wasallama su gane domin galibin al'ada da idan mutun ya rasu za su shaida manzala sallallahu alaihi wasallama manzala sallallahu alaihi wasallam ya halarci jana'izar wannan ya mai sallah kuma ya bi ay tahi abin ne da shi suka ga wani lokaci abin na da tsanani ga manzala sallallahu alaihi wasallam sai suka yi shawara ina ma idan mutun ya mutu a gyara shi a kawo shi wajen manzala sallallahu alaihi wasallam ya mai sallah to da tara su da dare ko yara su da dare sai suka ga wannan abin zai wa manzala sallallahu alaihi wasallam tsanani a tada shi da dare sai suka ce bari su je dai su mata sutura haka bayan ya musu sallah qala inna hadhihi alqubur mamlu'atun zulma wa annan qaburruka a cike suke da duhu ala ahliha abu sabu abuta wa inna allaha ta'ala yunawwiruha lahum bi salati alayhi kuma Allah madaukaki na haskaka musu kaburrukansu da sallar da nake musu da addu'ar da nake musu muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi qawluhu taqummu bi fathi ta taqummu wa dammi alqaf da wa qaf damma ay taknisu shine tana sharewa tana tsaftacewa wal qumamatu al kunasa qumama kuma shine shara al kunasa dauda da aka share sai ake cewa kumama shine hausawa ta karo suke cewa kumama kayan da aka samu laraba sun hudda sun kawo sun bada sadaka sai ya ce ai ga gumama ce kuma asalinta gumama ce shara ce na'am wa azantumuni bi maddil hamz hamzati azantumuni ai a'lamtumuni bo dan me ku gaya mun ba ku sanar da ni shi wa anhu hallu an samuna hadisi daga Abu Huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kana yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazala wanda tsira ya Allah da amince shi kara tabbata gare shi yace kana kumtu ala babil janna an nabi sallallahu alaihi wasallam daga Usama ko la kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama rubba ash'atha aghbara madfu'un bil abwabi law aqsama ala Allah la abarra rubba sutari nan ba taklil ba ce ba sutari asha'atha mutumin da ya zo kanshi a harwatsi agbara da ƙura bututu madfu'un bil abwab mutumin da idan ya je ƙofar gida ya tsaya za a ture shi saboda ana ganin ga dauɗa ba matsayi ga talauci baya da matsayi baya da kyau ka ba mai kyau lau aksama ala Allah la barra zala sallallahu alaihi wasallam yace da dai zai wa Allah madaukaki rantsuwa yace yau na rantsa da Allah sai Allah yayi kaza to la barra da Allah ya kubutar da da rantsuwa shi da abin da yace sai Allah yayi shi na har yanzu mun koma dai cewa Allah baya kallon jikin mutane da kamanninsu abin da yake zuciya Allah yake kallo mai tsoron Allah shi ne wanda yake da matsayi a wajen Allah maɗaukaki ba kyawar riga ba ko ba kyawar ƙiba ba ko ba kyawar kaba ba mun duka wannan ba kai kawa kanka ba Allah ya mashi wa an usama ta radiyallahu anhu an samu wani hadisi daga usama wanda ya Allah ta kara tabbata gare shi an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi wanda tsira ya Allah da mun ci kara tabbata gare shi qala yace qala qumtu على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين ناس يا أقوه الجنة سيغا فإذا قصم سما فاول فجائية kai tsaye kawai sai na ga mafi yawancin wanda suka shige ta miskinai ne don allah miskini in ba al'amari na mutum ba muke gare shi wanda zai ɗagawa me zai hana shi bautawa Allah madaukaki kayan waye ci barantama barantana a mai hisabi to sai dai kuma duk da haka skinan mu ne wannan zamani sai kaga mutum ga miskini ne maimakon ya tsaya bautawa Allah madaukaki ya gaje ya samu gajiyar lahira sai ka same shi tantiri tantiri ne wanda yake wa Allah tawaye ga talauci kuma ga tawaye da yawa yawa Allah maimakon ya ba Allah maɗaukaki tun da nan duniya ba ta samu ba sai a yi tanadin lahira ko sai zama to al'amarin ba haka ba ne sai ka ga yanzu da yawa masu kuɗi sun yi runguma Allah maɗaukaki da wani wanda ya zama to baya da kuɗi kalwa ashabul jidd mahbusun ma'abuta daraja da ɗaukaka da kuɗi aljidd almal matsayi da kuɗi za ka same su mahbusuna ghaira anna ashaban nar kad ummi rabbihim ila nar za ka ga ma'abuta dukiya da matsayi an tarye su kuma bayan 'yan wuta an yi umarni da su a kai su wuta su wa'annan masu dukiya da kokari sai an musu hisabi ما عند حديث يتبت لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن أربع عن خمس إن سيان تنبيه سدوك يد كسامو دك إنا كسامت بيه كددقا إنا كسامت إنا كتيد إتا وقمت على باب النار نزال صلى الله عليه وسلم يتي ناسا يأقوه وطا فإذا عامة من دخلها النساء sai ga mafi yawancin wanda suka shige ta su ne mata akwai hadisi da ya yi bayanin sababi yuksirna la'an wa yuksirna al-kufr billah kufr yukthirna al-kufr wal la'n suna kafirce ni'ima ta aure ta miji da zai wahala da su ya ba su ci ya ba su sha ya ba su sutura ya kula da lahiyarsu amma da wani abu ya samu zaka ji wata tsaya ka taba ni in ba ma kaddara ba ina zaka tsarbe ya kare wahalarsu duk wahalar da namiji yake yi akan ni menene mata da iyali amma sai a wayi gari saboda wani kuskure sai ta gaya ma wannan tamanci dukan wannan ni'ima da kamata alkhairi da kamata kuskure guda sai shahi wannan gaba da sannan kuma ga yawan la'antar diya kuma ko a musu addu'a ta alkhairi sai Allah tsine ma Allah ma kaza Allah kaza to nan sai zaman to na daga cikin sababin da suka yi yawan mutane shiga wuta muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi mu tsaya na abinda muka wadi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk
Thank you.